السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى وانا مريكي نا أشرين دهود غوت رمضان هجرات هي ينتا لكي دغ مكة زوا مدينة شكرا تدبول أين دريه دا أربعين دبير muna wannan masallaci na sayidina abu huraira radiyallahu ta'ala anhu a tafsirin manajiya mun ƙari suratul takawir kuma za mu shiga wata sura mai suna al-infidar duk kusan ma'ana guda suke karanta suwa da sura ta gabace kamar da za mu gani insha Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت
To wannan sura ita ma kamar wata gabace ta a takawir ita ma na kiranta suratul infitar ayoyinta goma sha tara ne kuma ita ma tana za ta karantar da mu a shiradu sa'a wato alamomin tashin alkiyama a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala zai tsoratar da jawo hankalin wanda ya roɗu domin ya dawo bisa ga hayyacinsa ya yi dibin yadda Allah ya halicce shi a cikin sura mai kyawu sannan ya sanya mala'iku suna tare da shi ko yaushe a cikinta kuma zai nuna mu da ya tattalin ni'ima ga mutanen ƙwarai sannan da kishiyoyinsu fujjar da abin da aka musu tattali. Bismillahirrahmanirrahim Allah ce idan sama'un fadarat idan sama'un fadarat idan sama ta tsatsage waton waccan da ta gabata Allah ya ce wa shamsu kaza shamsu kuwirat alama ce ta tashin alkiyama ko alama ce ta nuna alkiyama ta yi kusa to ita ma wannan daga cikin alamunta izas sama'un fadarat lokacin da sama ta tsatsage wato ta zara hanyoyi domin saukar mala'iku ƙasa da infidar da inshiqaq duk ma'anarsu guda tsagewa nan gaba kaɗan wata sura za ta zo ita ma wadda ake kira inshiqaq izas sama'un shaqqat wato don ma'ana ana nuhin lokacin da sama ta tsage mala'iku sun ka sauko kamar daga wata aya inda Allah ke cewa wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam wa nuzila al mala'ikatu tanzila lokacin da sama za ta tsagewa ta cika da giragizai mala'iku su sauko saukowa ashe tsagewar samar mala'iku ne za su sauko a ƙasa domin su yi tattalin wani muhimmin abu da aka yi. To Allah ya ce, wa'izal kawakibin tasarat, idan kuma tamrari su ne kawakib, ai in tashara sun ka tarwace, sun ka daga tsarinsu, nizam nasu, na tahiyar su yi birkice su abin nan sai su ta faɗowa ƙasa. Da nujum da kawakib zuma a nasu guda. aya da ta gabata Allah ce wa idan nujumun kadarat idan su ma tamrari an nujum wasu malamai na cewa nujum kananan tamrari kawakib manya-manyan tamrari to idan waɗannan manya-manyan tamrarin su ma in tafara sun ka tarwace tsarin su da suke ya tashi daga inda an kala sun ka faɗo ai wata saƙa da kenan biyu kenan wa'izal biharu sannan idan ƙoramu tekuna hujjirat an ka facce su da tekuna ba haɗe suke ba akwai iyaka da Allah sa tsakanin tekuna masu ruwa masu daɗi da marasa daɗi bainahuma barzakhun la yabdiya tsakanin waɗannan tekuna masu ba da ruwa akwai wani shamaki da an kasa to ranar alkiyama za a facce wannan shamakin ruwan masu daɗi da marasa daɗi sai su gauraye gaba ɗaya wato shi ne fujjirat an ka facce su wato fataha ba'aluha bi ba'al an wannan ta shiga cikin wannan tsarin su ma na tafiya ruwa shi ma ya wargaje wa idhal qubur Allah ya ce idan kaburburra bu'sirat an ka tone su kaburburra duk inda mutum ya mutu ya samu kansa ba mutuwa to shine kabarinsa to duk inda yake wannan wurin za a fitar da shi shi ne ma'anar kaburbura an ka tone su rayuka su koma ga masu su wannan surar in mun ba ta haɗi muka guda hudu biyu sun shahi abin da sama biyu abin da ƙasa na farko Allah ce izar sama'un fadarar ta ga sama ce waton kamar gini ne in ka ƙaddarta sama ita ce ruhi ƙasa ita ce abin nan ginir to ana son a roshe wannan gidan an roshe sama abin nan isa sama un faɗa ruhi an cire shi wa idza laka waqibun tasarat fitillun da ke sa haske su ma an tarwatsa su kaga gida ya tashi da gida to sai aka dawo ƙasa Allah ce wa idza biharu fujirat ruwan da ake sha an ka tafiyar da su وإذا القبور بؤسرت هذا شيء كذا جدا كما أن تروت أشي gaba daya to me dalilin tarwatsa wannan gidan gaba daya saboda aikin sa ya kare a huskanci wani abu muhimmi shine Allah nan yace aliman nafsun ma qaddamat wa akharat idan wannan abu ya faru an ka tarwatsa waɗannan to kowace rai za ta san ma qaddamar abin da ta gabatar na aikin alkhairi ko na aikin sharri ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره to shine wannan duk aikin da mutum ya gabatar na alkhairi ko na sharri to zai ganshi shi amma ana aliman nafsun ma qaddamat wa akharat wanda ta gabata sura Allah cewa ya aliman nafsun ma akhadarat abin ta zo da shi ta gabatar da shi to nan an bambanta ma qaddamat wa akharat abinda ta gabatar na aikin alkhairi ko na sharri to za ta ganshi wa akharat ko ta jinkirtas shine abin ta baro baya bayan ta mutu mun gane wato idan mutum ya mutu ya bar wani abu wanda ya haddasa to zai iske shi a can shi yasa ga wani hadisi manzo Allah ke cewa idza mata al-insanu in kafa anhu amalu idan dan abin nan insan mutun ya mutu aikin sa duka yake daga shi illa min salasin sai daga abu uku sadakatun jariya idan mutun ya bar sadaka mai gudana ya bar ya gina honho ko ya gina rijiya ko ya gina masallaci ko wani abu ko itti ana shan inuwa to wannan sadaka ce jariya shine ma'anan ma akharat abinda ya baro baya zai iske shi nan na alkhairi idan kuma mummunan abu ya dasa to zai iske shi don haka mu yi kokari mu bar ayyukan alkhairi ko da littafi ka bari ana karatu ko ice ka shuka duk ko fanko ka samu su bayan Allah suna shan ruwa to wannan zaka iske ladar a cikin ma'aunin ka ranar alkiyama manzo Allah ga hadisi yace waladun salihun ɗayan sadakatun jariya ko mene na biyu ilmin yuntafa'u bihi ko ya bar ilmi wanda ake amfani da shi yuntafa'u bihi banda wanda ya karatu ya bar shi ga abin nan ga kansa kawai bai karantar da kowa ba ko ƴaƴansa ba su bai karantar ba bai karantar da wasu ba to shi idan ya mutu aikinsa ya ƙare amma idan ya bar ɗalibai masu karantar suwa to Allah yana ba shi lada gwargwadon waɗannan ɗaliban ba tare da an rage musu ladarsu ba don haka wanda ya bar ɗalibi biyar ko goma ko wani abu to zai samu lada an waladin salih ko ɗa wanda yake salihi ta gana Allah bai ce in ka bar ɗa ba haka nan sake a a ce an kai waladin salih ɗa na ƙwarai don haka ashe idan ka haiɗa ba kai mai tarbiyya ba bai zan na ƙwarai ba to ba zai ma amfanin komi ba ranar alkiyama za ka idan aka zo da aikinka ma ƙaddamar wa akharat to kai baka samun wannan sai dai ka samu ma ƙaddamar ta da ‘yan khairan khairan fa in sharran sharran idan alkhairi ne za ka gan shi in sharri ne kuma za ka gan shi Allah ya sa mu ga alheri da duniya da lahira ya ayyuhal insan يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
to bayan wannan sai Allah ya tsoratar ga jinsin mutum Allah ya ce ya ayyuhal insan ya kai mutum nan al insan yakan ɗauki ismu jinsi ne duk nau'in mutum ya shiga wasu na cewa na al'insan ana nuhin kafiri wanda ke jayayya da ƙudurar Allah ko da hukuncin Allah amma kuma wanda yakan ɗauki insan kafirin kuma yakan ɗauki musulmi wanda yake mai sabo gane ku don haka Allah ce ya ayyuhal insan ya kai mutum ma garraka ya ruɗe ka bere fika daga ubangijinka alkarim mai karimci gare ka wato me ya rude ka hakai kafirci ko me ya rude ka haka saba mishi kai karhin halin saba mai alhali ubangijin nan naka mai karimci ne ai ayyu shay'in gharraka wani irin al'amari ne ke sa haka rudu ka saba ma ubangijin ka alkarim wanda ke mai daraja gare ka ya halitta ka ya baka lafiya ya sanya ka cikin musulmi sannan ya ya abin nan ya baka kwanciyar hankali ya baka ji ya baka gani ya sanya ma komi na mutum ya sama hankali kuma ka dawo kana budurci ka saba mai ko kai ko kai kafirci daidai ne wannan wannan ba daidai bane to me ya rude ka ga yin wannan rudi yakan yakan yana da hukoki da yawa wani yakan iya yin kuskure ko shi ya sabo ko shi ya zunubi ko ma shi kafirci saboda ruɗin shaidan shaidanin da aka gwama da shi ya rinjaye shi ya sanya shi aikata kafirci ko ya aikata wani mummunan abu sai kenan kuma wani kan iya aikata abin da bai da kyau saboda jahilcinsa da wauta aljahal jahilci na sa mutum ya aikata abu ko kuma wauta takan sa mutum ya aikata wani abu wani lokaci wani lokaci ma yin abin nan ya ƙini da afuwa Allah kai na cewa Allah zai mai afuwa ko na zunubi to yakan roƙe wani shi ma kai ga aikata sabo ce aikin da dai Allah ya so muna addu'a Allah na gafarta mana kuma bai bar sabon ba to shi ma wannan roƙe ne don haka Allah ce ma garraka me ya roƙe ka to duk waɗannan huskokin ana samun dan adam ya rudu ta wannan huska to ba daidai bane gare ka ayyuhal insan ka roɗu da Ubangijinka alkare mai daraja allazi wannan halaka wanda ya halitta ka min nudufatin daga digon mani suratul insan da mu a karanta Allah ya ce min ayyi shay'in halaka da irin wani irin abu aka halicce mutum bai koma shi tunani ya gani to ubangiji nan mai daraja mai karimci da ya halicce ka fasawa ka ya daidaitar da kai rajulan kana tsayayyen mutum ya sanya ma ji ya sanya ma hankali wanda kana iya bambanta abu mai kyau da mara kyau kana iya bambanta abin zai sa ma lahiya da abin zai sa ma ciwo sabanin wasu halittu ba su da wannan tunanin to ka san wannan daraja ce Allah ubangijin wanda aka karib yayi ma wannan sannan fa'ada laka ko kuma fa'adda laka ƙira'ar jumhur waton fa'adda laka ya daidaita ka ya kyautatar da halittarka shi ne fa'adda laka ya an karanta bitas dai waton kenan ya sanya ka cikin sifa wadda an mai kyau domin ba duk halittar da Allah ya yi ba wata halitta wadda aka yi kyawun halittar sifan mutum Allah ya shi tsaye ƙawahunsa biyu da hannayensa da hancinsa da bakinsa duk ga sunan daidai mun gane ku don haka wanda ya karanta fa'adalata wato ya daidaita da halittunka kunnen ka wannan bai wannan ba da ai ma kunne guda ya wuce guda zan karni za ka yi kyau ko ƙafa guda ta guda tsawo ko hannu guda shi guda tsawo ko a ijiya guda ga goshi guda ga haɓa ka gani fa'ada laka ya daidaita da halitta kai sanya ta daidai ashe bai kamata ka rudu ga wanda ya ma wannan ba wato ya daidaita ka fi ayi suratin da kowace irin sura sha'ararka baka wadda ya so ya aza ka a kanta ai fi ayi suratin nan muta'alliqun ne bi rakkabaka wato kenan fi ayi suratin sha'a rakkabaka amma sila ce ko babu ta magana za ta za ta miƙe ai kenan fi ayi suratin min suwar sha'a ya sanya ka cikin sura irin wanda ya so ya sanya ka haka ya halicce ka sannan halittar nan ta zan daban-daban ta kowa daban halittar ɗa namiji daban halittar ɗiya mace daban ko cikin mazan daban-daban kuma ko cikin matan daban-daban sinadarin da an ka sa a cikin jikin namiji ba shi an ka sa a cikin jikin mace ba ɗabi'a daban ƙamshin jiki daban komi tunani daban komi daban fi ayi suratin sha'a haka ba wani kuma a shi mai kyawu wani a shi mai muni wani a shi gajere wani a shi da mai tsawo wani tsawonsa ya zama mutawassit daidai da shi wani tsawon ma ya wuce iyaka wani gajere ya zama ɗan gajere ƙwarai wata rana wani dan uwana na bani labari ya je a masallacin jama'a tare da yaronsa haka dan shekara hudu ko biyar haka yana sallah to uban nashi yana da girma sosai yana da kabrin jiki da tsawonsa ya kamar malam bello kila ma ɗara malam bello kabri da sauransu yana sallah tahiyatul masjid kamar da ake kiranta sai wani dattijo ya zo shi kuma yana da geme mai yawa amma wada ne dan karami ne kwarai sai tsaya kusa ga baban yaron nan shi ma yana sallah yaro yana sallah sai ya kaɗi sallah sai ya zo sai ya jibi ubansa ya tadda kai sama sai ya dawo jibi da cikin gada geme ɗan gage ne kuma ya jibi shi har ƙasa yana kallon ikon Allah uban na ƙoƙarin ya gama sallah ya kwace shi sai da cikin ya gama sallah uba ƙare sai ce mada cikin kai har da kai yayo kake ya ga tsawon su guda amma ga gene abin ya ba shi mamaki to kaga Allah ya sanya kowane mutum a cikin surar da ya so ma sha a rakkabak an yi kowa daban-daban wannan dai ta nuna muna ƙudura da kamala ta ubangiji kuma ka debi mutum duk mutanen da a duniya komi yawansu ba mai kama da wani sai dai a ce an yi kama amma ba shi ba ne kuma da kaji ta ji kamar wani aka ba shi bane illa dai an yi kusa ga kamar sannan ko ban da kamar za ka iska ko ga tsawo ko wannan ya ɗara ko wannan ya kasa ƙamshin jiki zanen jiki komi da kowa daban in ba Allah ba wai wannan yanzu duk masallacin nan taron nan namu gaba ɗaya wani bai kama da wani da hali da tsawo da ɗabi'a da ƙamshin jiki da zanen jiki da ina son wannan wannan bai ina son wannan abu wannan bai son wannan abu duk daban-daban mutu kuma ko da tawaye waɗanda an ka haifa a cikin ciki guda za ka samu wannan bambanci akwai wasu tawaye a shiyanmu kamar tasu ta wuce kama sai na tambayi uwarsu don ni kowane na samu hassan ne hussein ne bai bambanta sai nake ma wasu ya ake gane waɗannan ta ce ni ma ban gane sai ga wuri guda wane hassan da hussein ne hassan ya yi yawan dumi hussein kullum shu yake bai magana to zan take gane su kuma ni daga sannan sai na fara gane su ko zan wuce duk gana ka ba da labarin sai ce hasan ne ya shi ke to Allah Allah so kake wato ya sanya ta a cikin sura wadda ya so ko kuma ya sanya ta a surar da ya so a haihi kai ya kama da wani daga cikin zuri'a kamar da mujahid ya fassara aisha biha min ad wani lokaci mutum ya kama da ubansa ko ya kama da uwarsa wani lokaci ya kama da wani cikin zuri'a da ma ba a sani ba wani za ka iske zuri'a su ta kusa duk baƙaƙe ne amma sai a haɗa cikin su kamar balare to da an jajela an kai ta za a iske wani mai kama da karin cikin zuri'a kisa za ka ga duk an kewayo an dawo kowa ɗan uwan wani ne min abin wahidin wa ummin wahid duka Adamu ne Hawwa'u ce. To ina ne? Kalla, Allah ya ce a'aha, masu musun wannan ko kuma shi al'insa wanda ke ruduwa har yana saba ma Ubangijinsa. Allah ce masu yaka nan bal su kazzabu na bidin suna karyata ranar sakamako ne kurum. Wato bai kamata a ce, Ubangiji da ya halicce ka al'insa a cikin wannan hikima ba, ki zan kayan muƙabala da shi kayan muwajiha da alkarim wanda ya ma wannan karimci to amma ina saboda mutane suna ƙaryata ranar sakamako ƙaryatawa nau'i biyu ne akwai ƙaryatawa ta halshe mutum ya ce bai yarda ba akwai ƙaryatawa ta lisanul hal aikin kai ya nuna ba ka yarda akwai alƙiyama ba ana wa'azi kullum kana ƙara turewa kaga ba ka yarda akwai ƙiyama da ka yarda da ba kai wannan bal tukazzibuna bid-din Allah ya ce alhali kuma wa inna alaikum lahafizin gashi kuwa akan ku akwai matsara masu tsaron aikin wayannan ba don Allah bai ya tsare ku bane a'a ya sanya matsara ne ga kanku kowane mutum yana da matsaran da an ka sanya mishi don su zan hujja gare ka ranar alkiyama su zo da abin da sun ka rubuta a ba ha karanta abinka da kanka don haka Allah ya sanya su kuma nan da Allah ya ce in kullu nafsin ibn nan wa in wa inna alaykum lahafizin a wata aya sai ce in kullu nafsin lamma alaiha hafiz a shekara har mala'ikun da ke gadin mu su ma ana gadin su duk dai za a koma hazan Allah na na gadin kowa to amma ku mutane ku sani Allah ya sanya hafaza gare ku su ne almusajjilina alaikum a'malakum masu rubuta ayyukanku waɗanda kuka aikata su ne mala'iku mala'iku Allah ya halicce su don ibada kurum Allah bai sanya musu shawa ba don haka ba su sabon Allah shawa take sa kai sabo to mala'iki bai da shawa ibadan nan ita ce ibadarsa kuma kamar da Allah ambace su yusabbihuna al-laila wan-nahara su dare da rana ibada suke yi la yuftarun ba su ba su jin gajiya ba su kasawa to cikin su akwai ayyukan da Allah ke ma kowannen su waɗansu mala'iku kawo wahayi suke yi an san wasu daga cikin su shine Jibril wasu an wakilta su ga ruwa rabon ruwan sama Mika'il kenan suke raba ruwan sama wasu karɓar rayuka malakul mauti kenan wasu an wakilta su ga ciki idan mace ta dauka jariri a cikin ciki idan yana digo mani ya kwan arba'in zan tsoka kwana arba'in zan saren jini to sannan wannan mala'ikin ya zo ya busa masa rayuwa shi ba haɗi sunan mala'iki mai wannan aikin ba gane wasu na biye da ku suna rubutawa duk inda kake suna tare da kai guda dama guda hauni عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه raqibun atid guda dama guda hauni baka hurta wata magana face sun rubuta akwai raqib akwai atid nan ai sunan aiki ne ba sunan mala'iku bane ba raqibu da atidu ba aikin ne nasu in gane don haka waɗannan matsara da Allah ya ce ya ce kiraman katibin masu daraja ne masu karimci ne karimi bai saba ma wanda ya sashi aiki bai saba ma Allah bai saba ma mutane wa ‘yan uwansa ma ‘yan mutum karimi ne mala'iku kiraman ne kuma katibin ya alamuna ma tab'aluna suna sanin abin da kuke aikatawa Allah ya ba su iko su san wannan da Allah bai ba su iko ba su sani sai su ta biyan ku amma Allah ya ba su ikon suna sanin duk abin da kuke aikatawa amma akwai abu guda wanda an kai istisna'i wanda ba su sani shi ne sirrin ku don haka aikin su suna rubuta zahiri ne ka yi sallah sai su rubuta ka ji sallar la'asar ka yi itikafi ka yi kaza ka yi kaza duk sun rubuta amma da niyya mai kyau kai da niyya kwarai shi kuma ba sani ba Allah ya san wannan don haka ranar alkiyama za a zo da littafin wani cike da ayyukan alheri Allah ya karɓi littafin ya kaɗa wuta ake shi ma a yi wuta da shi don mala'iku ba san zuciyarsa ba ashe ba don Allah yake yi ba Allah ka tsare mu Allah ka ba mu yin iko don shi ya alamu da suna sanin ma taf'aluna abin da kuke aikatawa don haka duk abin da kun ka aikata ko kun ka faɗa to za su rubuta kuma su kai ma Allah subhanahu wata'ala ya muku hukunci a kansa ci gaba innal abrar innal abrara fi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawma الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
to Allah subhanahu wataala sai ya raba mutane jinsi biyu a wannan bayan wannan ko wannan su ya ga abin da ya gabata gane wato ko wannan mutum ya ga abin da ya gabata wanda aikata alheri ya gani wanda aikata mummuna abu ya gani to mutane a wannan rana za su kaso kashi biyu gane to ga su fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to wannan ne bangare guda cikin aljanna bangare guda wuta to wanda suka samu sa'a mutanen kirki Allah ya ce innal abrar haƙiƙa mutanen ƙwarai lafi na imin suna cikin ni'imomi na aljanna Allah ya sanya mu a ciki wa innal fujjar haƙiƙa fajirai fajirai kan doki kafirai kuma kan doki waɗanda aqusat waɗanda Allah ya kaddara sayawa hukunci a cikin wuta musulmi ne sun mutu da imani to amma kuma zunuban sun yawa ƙwarai wasunsu za a samu ceton annabi sallallahu Alaihi wa sallam akwai waɗanda za a zo da su aikin ladarsu da aikin zunubinsu ya zan tangan matsala kamar a ce an auna aikinka aikin alheri kana da me wani nau ya kamata mu faɗi na zamani wanda aka yi eh kilo kaza ko gigabyte ko eh 15 kg aka yi aikata percent matsalar ta yi fasin na shiga aljanna kuma zunubin ta haka na shi ma 50% ya zan tangal to waɗannan a waɗanda annabi zai ce ta sai su shiga aljanna da 15-15 domin sun cincimta ko ina sun cincimta aljanna sun cincimta wuta to ina za a an yi tsaye ana tunanin inda Allah zai yi sa sai annabi ce shi waɗanda su shiga aljanna akwai waɗanda ma za su zan ladarsu 40% zunubinsu 60% ina sun kai kenan wuta to amma kuma duk zunubin na ubangiji ne ba su ci hakkin kowa ba babu zaluncin ɗansu babu zaluncin matarsu zunubinsu nasu na tsakaninsu da ubangijinsu Allah ce na yahe ma shiga aljanna shi ke ko an za a samu wannan to wannan ba dan makulli bane kai tayi kaga yawa eh to kada ka ce bari in yi tayi tunda ne zulumin Allah ne a'a babu garanti inna Allah la yaghfiru an yushraka bi yace wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u tunda akwai sai an sai an so kaga akwai hadari yawa to innal abrara lafi na'im wa innal fujjar hakika su kuma fajirai lafi jahimin suna cikin wutar jahim ita ce wutar jahannama Allah ka tsare mu Allah ce salaunaha za su kone ta za su shige ta su ji zafin ta yawma dini ranar addini shine ranar sakamako ngane sannan wa mahum an habi ghaibina su ba ku zama wadanda za su kowa a cikin ta ba ma'ana la yufariquna ko shiga wuta to bai hita a cikin bai kowa wato ma'ana azabar ba ta doge tsaho ko da rabin rabin rabin sakan shine kenan wa mahum anha bi ghaibin ba a dauke ta ba hutu to haka mai hankali to ya ta kokari ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرني من النار كو أجرنا من النار wannan addu'a ko masu itikafi ku ita yanta duk abin da zaka roko na duniya to gama da Allah tsare ka da hitina wuta in baka bi da tsari gare ta ba to baka yi komi ba aikin banza ne kai yi tai domin ba amfani a baka duk abin da kake so a sanya ka wata lahira shi yasa manzo Allah ya ce mana in muka yi atahiya karshen tahiya kada musallama sai mun tsari abubuwa guda hudu ga Allah Allahumma inni a'udhu bika min azabil qaf wa a'udhu bika min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal wadannan ba hitin nun da sun kai kamar hitin nan sabai tsari da gare su Allah ya ce wa ma adaraka ma yawmuddin me ya sanar da kai abin da ka kira yawmuddin wato saboda muhimmancin sa ka san yawmuddin kuwa shi ne wannan ma adraka ma yawmul din sai Allah ce summa ma adraka ma yawmul din kamar da hausa kace ka ko san abu kaza kuwa ka ko sani kacewa ce kenan summa ma adraka ma yawmul din me ya sanar da kai abin da yawmul din ka san shi kaka wasa da shi hmm Allah ya ce yawma yini ne da yake la tamliku nafsun li nafsin shay'an wata rai ba ta mallaki wani abu komai zamansa ƙarami ga wata rai. Duk abin da hake a nan duniya da faɗi tashi ba don wani taimake ka ba ne, wani ya mata hanya ka samu kaza ko ka yi makaranta ko kai wane ne ko ba haka ba, to lahira can ba mai komi, kowa bai da wani abu. Da kai, da babanka, da kakanka, da shugabanka, da mallaminka, da shehinka, duk ɗaya kuke, bai yi ka da komi ba, baka yi shi da komi ba, sai wanda aiki ne tsar da shi yana yi wa mallamin ka gane na dan aljanna ne an zo lahira sai kana ta wuce yana tsaye da maruruwa Allah ya sani wannan yini ne mai girma don haka wasu surori Allah ke sifanta shi da ban tsoro kwarai kamar alqari'atu malqari'a wa ma adraka mal qari'a wannan yinin ne na ranar alkiyama alhaqa malhaƙa wa ma adaraka malhaƙa ka san wannan yini kuwa yini mai ƙwanƙwasawa yini mai ban tsoro ka san shi to shine wannan yinin la tamliku la tamliku nafsun li nafsin shay'a wata rai bata mallaki komi ba ga wata rai da yadda mutum ke son ka iya kai ya taimake ka a nan duniya yayi ma abin nan duniya lahira bai ma komi an gane lahira ta kai ne yake yi kai ma ta kanka hake yi da annabawa ana zuwa suna nafsi nafsi ko ba haka ba to ina wani wanda ya saura babu wannan shi ke baka mamaki idan kana karatun littafin ahalar tasawuf na ɗurki sufiya hajjiyar gulat a cikinsu sai kai ta mamakin wasu maganganu da ke hitowa ga darajar waliyai kamar cewa a cikin arrimahu cewa ranar alkiyama makamul mahamud da liwa'ul hamd da ceton al'umma duka Allah zai amshe shi ya mai shi ga hannun tijjani a cikin arrema sannan ya ce ƙadamai ya hata ni ala raƙabati kulli waliyin min ladun adam ila nafahin sur ƙawahuna waɗannan ranar alƙiyama sun take wuyan kowane waliyi min ladun adam tun daga zamanin adam har a yi busa a cikin ƙaho abubakar na ciki umar na ciki usman na ciki duk kowa na ciki domin cewa min adam ila nafahin sur akwai waliyan da sun kai sahabban manzon Allah to an ce kawafan gabiru sun take wayoyinsu ka gani wasu abubuwa su ta baka mamaki idan kana karatu da tafansu kuma sai su sun yarda cewa haka za shi faru ranar alkiyama mu kan ba bari da wannan tatsuniya ba ba wanda adda wata magana ranar alkiyama man zallazi yashfa'u indahu illa bi izni ko ce ton ma sai wanda Allah ya so to bale ka ce wai an hidda annabi an baka mukamin sa ranar alkiyama man da Allah ya tsare musulunci ai da tuntuni ma ko ko ne babu ta kowace fuska an shigo mai eh to rike sufiya an shiga tsakanin su an rikice addini an lalata shi a an shiga an kwashe su an rusa addini yan qur'aniyuna su ma ga sunan yan boko wawaye su ma ga sunan masu kwatanta addini suna ne hankali ba filosofar ai su ne mutawafa ai filosofar waɗancan na farkon ai su ne sufiye abin nan sufism irin waɗannan da 'yan boko abin nan musafiƙin orientalist masu ganin komi na na ga hankali an tauye ma mace haƙƙi an tauye wane ne kuma su ne abin nan to wannan ranar alƙiyama ba wani wanda zai iya mallaka wani abu ga wani sai Allah Allah ya ce wal amru al'amarin nan yau mai izin ranar nan lillahi na Allah ne shi ɗaya da shi lamar da mulkul yau lillahi wahidil ƙahar shi kaɗai kana ganin za a zo lahira ga mutane sun taru Allah ya tabbatun manzo Allah ya ɗauko wani wanda an ka haifa bayan wucewar manzo Allah da shekara 1150 ya bashi mukami ya bar manzo Allah yana yiwa wani al'amari ma in mutane na da hankali ba masu an ce ma abu kaza ba daidai ba ne Allah ka cece mu sura ta kare to cik sai sabon sura bismillah
الذين إذا اكتالوا على الناس يكتالون يستغفرون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
To wannan sura sura ce muhimmiya kwarai. Ana kiranta suratul mudaffifin. At-tadaffif ma'anarsa tauye ma'auni a wajen awo. Don haka sura ce muhimmiya kuma babba. Kuma za mu ga wannan sura a cikinta ta daidaita azabar da ta yi tattali ga masu awo 'yan kasuwa daidai da wanda ya ƙi yin sallah. da wanda bai yi sallah ba da wanda ya awo ba daidai ba da hukuncin su guda wailul lil mudaffifina wailul lil musallina wailul lil mukazzibina duk wailun ce to mu fahimci wannan sura da kyawu Allah ya ce wailun azaba ko kuma addu'a ce ta halaka ko kuma wani rahi a cikin wutar jahannama ya tabbata lil mudaffifina ga masu tauye ma'auni ngane ko wani irin abin awo idan ka tauye shi tauyewa ka rage wani abu a wajen awon nan ko ka hude shi ya tuɗe ƙasa ko kuma ka daddake gindin kwano ko abin nan wannan musibar ta yawa hatta da masu da albasa za ka ga kwano na kuma albasa ƙasa ne an daddake sai ta mamakin wannan musibar in mai gyaɗa za ka je sayan gujiya za ka ta daddake kwano mai ku da ku mai tumatur mai komi mai tallar ruwa da abin nan guga za ka ga ya daddake garwa dan ɗaya dai a shiga wuta da hujja ‘yan gidan mai su yi kuwa ta da fifi su ma wajen lambobin nan sai a rage wani abu to ku saurari abin da zai same ku nan gaba Allah ya ce wailun azaba ta tabbata lil mutaffifina ga masu rage duk abin awo ko wani irin abu ne su wane ne allazina su ne waɗannan izaktalu idan za su yi awo alan nasi ma'ana minan nasi domin na an ce alan nasi saboda za su amsu kayan mutane ne gane don yi amfane su za su yi awo abin nan da mutane na abinci ko wani abu ya staufu na sai su cika cif wato in su za su yi awon za su cika abin awo su kan su awo mun gane shi ne allah zai na zakta alan nasi ya staufu idan za su yi awo su sau sun su sayas to za su cika ma'aunin za su yi tsaye a cika musu ma'auninsu su lahiyar za a auna musu wa iza talu ala nas idan kuma idan wa iza talu ko wa iza kaluhum wa iza kaluhum ko kuma iza kaluhum dan waqafi kadan akan kalu sannan hum wa iza kaluhum idan su za su yi awo wannan awo na na zakka me bambanci tsakanin awo na zakka da awo na nauyi me bambancin su me sunansu sikeli mudu awa wannan na zakka ko? eh da hausa zakka kenan ko? eh to me hausa ba hausa to mudu ai dan karamin kwano ko? to babban kwano me sunan shi? tiya ba hausa bace ko hausa ce? ni ban ma sana ce mata dan mara sa'i sa'i larabci ne ai ko? zakka dai zakka yawwa idan za su awo na zakka kaluhum za su awo na zakka a wazanuhum ko kuma awo na shi wannan nauyi awon nauyi shi ne wanda ta keji ko kamar yadda ake yin ga abin nan keji yanzu a auna buhu ɗaya sikeli a ce 50 kg ko 20 kg ko 10 kg wannan shi ne irin wannan na nauyi wanga ko haka ba nauyi za a auna ba ai kwalhowa za a yi a cika zakkar sannan a zuba to idan za su irin waɗannan awon guda biyu yi kusurru na sai su nakasa abin su rage ta ɗafif kenan su in za su aunawa su sayas to sai su rage wurin kwalhuwar sai sun kwalho sai su girgije sai su zuba ma a cikin wayo rabi ya fiɗe rabi ya shiga in an haƙari wanga da tuɗe sai a tara sai a samu wajen zakka biyu ko zakka uku to duk wannan masu yin wannan wailun ta tabbata gare su Allah ya ce ala ya zunnu shin ba su zato masu tauye ma'auni shi ne Allah ya ce Allah ya zunnu ula'ika su waɗannan masu tauye ma'auni ba su zaton annahum cewa su mafusu na za a tayar da su ranar alkiyama za a tayar da su ne yau mai zuwa ga wani yini azimi wanda an mai girma shi da ranar alkiyama mu dibi wa kace wanda Allah ya mai masu awo to ina ga wanda ya sai buhuhuwa dubbai ya koyi a cikin su to kada ya sayar kada ya haita zai faɗi kullum abin da yake fata abin ya ƙara tsada musibar ta ƙaru ga al'umma a shari'a musulunci ba a ƙayyarce farashi amma kuma ba a yarda da ɗan kasuwa ya sai abinci shi ɓoye don shi yi tsada hukuma ta sani dole a umarci shi zuba shi a kasuwa zuba abinci a kasuwa ko zuba kaya a kasuwa shi ke sa ya faɗi yanzu da a ce shinkafar da a sakkwato ɗaya an zuba ta kasuwa da za ta faɗi ita ma gwamnati ta zama su abin nan soko domin idan al'umma ba su da kuɗi ga hannunsu to ko ke ma gwamnati ba ke da kuma maciyaci kike kuɗin al'umma ga hannu su ne kuɗin gwamnati mun gane a zuba abinci kasuwa a sayar ya yi arha sai haka mutane su samu walwala ita ma gwamnatin ta yi kuɗi kuma hankalinta ya kwanta ba a kyale mutum yau da ga dama idan aka ce haka nan to ƙasar za ta faɗa cikin wani halin da kuma ba mai iya da ita domin in ana iya hankulin komi to banda hankulin yunwa ita sannan mutum bai zama bai ci ba yau gobe bai ci ba je bai ci ba kuma yana ganin abinci a cikar ya taba bai yiwa don haka nan abin nan a ɗauki matakin gyarawa ‘yan kasuwa ku ji tsoron Allah ku hidda abinci duk wanda ya koya abinci ya fitas wannan sura babba ce gare ku ku ku saurare ta da kyau har dai abubuwan da ke tafi nan gaba gashi nan ubangiji ya ce ala yazunnu shin su ba su zato waɗannan masu ɓoye abinci masu tauye ma'auni annahum cewa su maƙusu na za a tayar da su ranar alkiyama liyaumin zuwa ga wani ne azimin wanda yake mai girma shi da na alkiyama a yi musu hisabi a amshi hakkin mutane a basu to kamar ka ce wanda yini ne gashi na Allah ya ambata yau mai yaqumun nasu yau mai yaqumun nasu yinin da mutane za su tsayo li rabbil alamin ga ubangijin talikai shine Allah subhanahu wataala don haka da talakawa da yan kasuwa da ma'auna da kowa za a tayar da su gaba ga ubangiji ubangijin talikai ya muku hisabi to ci gaba kalla كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك وما أدراك ما سجين كتاب كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين
Allah ce kalla a'aha wannan tsohuwar tasowa ne ga masu toye ma'auni ku saurara masu toye ma'auni ku sani in ba ku sani ba to ku sani inna kitabul fujjar haƙiƙa littafin fajirai masu tauye ma'auni masu ɓoye abinci lafi sijjini shina ƙarƙashin wuta a cikin sijjinu kun gane ta gana an ambaci mai ɓoye abinci da mai tauye ma'auni fajiri kuma fajirin ne haƙiƙatan lafi sijjin suna cikin ƙarƙashin sijjin Allah ya ce wa ma'adar ya kama sijjin me ya sanar da kai abin da ka kira sijjin kitabu littahi ne marqumun wanda an rubutacce an samu ya sitam don haka duk ɗan kasuwar da ya ɓoye abinci don mutane su wahala Allah zai kai suna ne a cikin sijjin a rubuta a sa sitam an ruhe mai rahama ranar alkiyama wata za a kada shi Allah ya ce wailun tsananin azaba ya tabbata yau ma'izin ranar na lil mukazzibi daga masu karyatawa masu ya kai kuwa a tukun hagada ma da dukiya kuwa samun ma dukiya ni ne wahalar samu abita ko ba ka suke cewa ba ai ba ta ka bace kai dai kai dai a duniya Allah ba ai don mutane su amfana Allah ya baka in Allah amshi ya ba wani ba fitas al'umma ta amfana in ba kai ba to ga makomarka wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata ga masu karyatawa ana cewa ku hidda abinci ku zuba kasuwa kaje inda musiba ta kai mun hatta da tumatur sai da an kai mai kungiya ta yan tumatur wai ba a da ikon a kai mota biyu ko uku a zube tumatur a sai sai da a kai guda a aje guda kwannawa kuma gwamnati na kallo shi ɗan jama'a nan gaba sun ka hasali me zai faru me ya umarnu na ƙungiyoyi duk ɗan wuta ne ga suna Allah na faɗa mu duk mai ƙungiyar hana abinci ga ga makoma tai ku bari abinci in ya shigo kasuwa in tumatur ne in masara ce in doya a zuba ta kasuwa duka wannan shine musulunci amma a ce doya akwai da ke sayan doya gare shi shi ke gaya mai ya ce mota guda aka kawo nan ina da shagon me sunan ramen mi ramen ramen kura ko ramen zaki ramen kura guda kuma sai sai an kwando a kuma kawo ta saboda demokuraɗiyya ake yi yan siyasa tsoron mutane suke yi kada ka taɓa yan kasuwa su yi mata waye su ji hama ƙuri'a saboda shugabancin ba wai don a yi aiki ake yi don a samu kuɗi ake yi da duk ana shugabanci don a samu to ba a ci gaba har abada amma shugabanci a yi shi don a yi aiki a hana ma azzalumi zalunci shine shugabanci amma idan ba haka ba to halaka za ta same mu gaba ɗaya nan gaba allazina sune waɗannan yukazzibuna dake karyatawa biyo mai jin da na alkiyama ana cewa ga abin da za a yi ranar suna cewa kai ina ai mu da kuɗin mu ko ba ka suke cewa ba to Allah ya ce wa ma yukazzibu bihi ba mai ƙaryatawa da ranar alƙiyama sai bai jin tsoron azaban nan illa kullu mu'tadin sai mai wuce iyaka asimin mai yawan zunubi wane ne shi Allah ce shine wanda idza tutla alaihi ayatuna idan aka karanta mai ayoyin mu na alqur'ani Allah ya ce a bar abin nan tauye ma'auni sai ce asatirul awwalin kai ta tsune mutanen da ne wa ban kudi na Allah ni ne ni ne wahala samu abina dole ko a bari in wannan garama da dukiyata ba haka suke cewa ba to ina ne kalla كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون kalla innahu كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون thumma innahu ثم إنهم لصال الجحيم thumma yuqalu ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون to ga cikon magana yan kasuwa ku saurara Allah ya ce in an ka ce ma irin wannan mutum ga abin da Allah ya ce kar a tauye ma'auni sai ya ce asatirul awwalin ta tsune mutanen farko ne Allah ya ce a kalla a a bal bari ba haka bane rana ala qulubihim yayi tsatsa a cikin zukatansu ma kanu ya kace bul abinda sun haka kasance suna tsugurwuri suna nema na kasuwanci kuɗi shi dai ya musu tsatsa a cikin abin nan tunanin su duk a samu kuɗi kawai kowa ɗan kasuwa ya samu kuɗin da zai fin kowa kuɗi to duk mutum na tunanin wannan ina zai taimaki wani eh competition na neman kuɗi a ce wani ya ɓoye mota talatin wani ce ni zan ɓoye hamsin wani ce ɓoye sittin mutane na cikin azaba da musiba da wahala kuma abincin ga akwai shi ba yunwa akwai wa yanzu babu yunwa duniya babu yunwa e ta akwai da rashin taimako sadda aka cewa akwai yunwa abincin babu shi amma kuma da an zo an same shi zaka iska mutane sun walwala yunwa ta bushi an yi shan yunwoyi da yawa amma yanzu abincin akwai shi ba babu shi ba yau abincin da a sakkwato dai a kwashe shi a zuba kasuwa kana ganin abinci bai faduwa to don me ba a haka nan rana ala qulubihim wannan abu na neman kuɗi ya yi tsatsa a cikin zukatansu ba su ya bari kalla Allah ce a'a innahum su an rabbihim ranar daga ubangijinsu yau mai izin ranar alkiyama kenan lama hajjubu na za a sha makance su Allah bai ma magana da su duk mai tauye ma'auni ranar alkiyama Allah bai magana da shi duk mai koyi abinci da yunwa ta yawa ranar alkiyama Allah baya baya dai bai su bai magana da shi kowa kan ba kuɗi ku yi ma addu'a ba mallamin da kake tonku wannan ranar sai ka hidda abincin nan ka sayar su su ma mallan ma'ai da laifinsu in ka san mutum ya ɓoye abinci ya kama kuɗi sai ban so hidda abincin nan ka kai suwa inda kuna ƙyan amsa ai suna jin tsoro to an ba ka kuɗi ka ta addu'a Allah ya sanya ma abinka albarka Allah ya tsare masu tsoɗinka tun da kai an baka innahum an rabbihim wato yawma idan ranan nan daga ubangijin su lama hajjubun za a sa makance su ثم سنن انهم سوء لسالو الجحيم za mu kone su da wuta mai tsanani kuma yuqalu sannan a ce hazal ladzi kuntum bihi tukazzibun wannan shine abin da kun haka kasance kuna karyatawa duniya ku bar na kasama auni ku bar tauyaya ku bar koyi abinci ku ce kunki to gashi na cikin wuta ku dan dana a yau abin da tabbata ma wannan wannan sura lokacin da annabi ya zo madina sallallahu alaihi wasallam Madina an jarabe su da fitina ta tauye ma'auni, wahala ta wa mutane yawa, yunwa ta yawa a Madina, ko da annabi ya zo. To sai Allah sauka mai wannan ayar, ya karanta a mutanen Madina ya a wannan zamani, sun ka ji abin da a cikinta da abin da an kai tattali, sun ka tuba, sun ka hidda abinci, sun ka zuba kasuwa, sun ka bar tauye ma'auni, abinci ya walwala, albarkacin aiki da wannan abu, madina tun wannan zamani har yanzu sun fi kowa ma'auni na adalci na abinci mu yi haka nan mu gani na mu da a sokoto nan duk najeriya na a tushen addini ko to mu hidda abinci yan kasuwa ku ji tsoron allah ku hidda shugan da kun ka ɓoye ga jarida nake karatun wani labari da ko tatsuniya ce ko me ban sani ba ga jarida wai wani bai da lahiya cikin masu kuɗi na najeriya nan sahin azumin nan nake karatun abin an kai shi asibiti yana kwanci asibiti ce ma yara ne su ji su a bincika a gani ya aje shuga a yi kiyasi nawa za a sayar da shi bai da lafiya faɗa sa mai ruwa aka je aka lisafa aka ce an ka faɗa mai yace to an ka sayar haka nan ko dubu saba'in saba'in ya saye shi 25,000 sun ka rubuta 30,000 eh kila ka ga jarida ko an ka ce in an ka sai sai zai samu riba miliyan 82 yace a'a a bar shi har gaba yana kwanci ana samun ruwa ashe kai ma ka gan shi kenan to je da waɗannan mutane to nawa zai nawa zai sa nawa shi ka sanya kai to irin waɗannan in suna da iko har abada ba a samun sauki Allah ya ce suma innahum lasadul jahim ko suma yuqalu hadha allazi kuntum bihi tukazzibun ina ganin an nuna min lokaci ya ko sai mu kwana a wannan aya ta 17 a gobe insha Allah sai mu ci gaba abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah shi gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk